ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابيو قوة بير هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا قبرنا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya zo daidai da bakwai ga watan ɗaya a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kaset ɗinmu na biyar daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiqhi sunnati wal kitab aziz na Dr. al-allama abdul azim al-badawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da muqaddima ta farko da ta biyu a inda malam abdulazim albadawi ya gaya mana irin tsarin da ya bi wajen rubuta wannan littafi bayan da ya tabbatar mana da cewa wannan littafi zai gina shi a bisa tsari na rajahun ƙauloli ma'ana irin jayayyun maganganu waɗanda hadisai da ayoyin alkur'ani suke goyon bayansu sannan malam ya kawo mana kusan dalilai kusan guda hudu da suke nuna cewa saɓani abin zargi ne a cikin addinin musulunci sannan kuma ba a gina hukunci akan saɓani abin da muke so a fahimta shine lalle an samu saɓani tsakanin malamai amma abin da ake faɗa shine saɓani ba abin da za a dogara da shi ne cewa a kansa za a gina addinin musulunci ba kuma malam ya bayyana mana kan cewa dukkanin abin da aka sayi saɓani a kansa to idan aka bi kwakwafi za a gano wanne ne rinjayayye daga cikin ainihin wato abubuwa ɗin ya kawo dalilai kusan guda hudu daga cikin dalilan ya kawo kan cewa na farko dai malaman usulul fiqihi sun tabbatar da akwai ainihin wato rajihi ko a ce a cikin maganganu guda biyu an samu rajihi sun tabbatar da abin da ake kira tarjihi wato a rinjayar da abu cikin ɗaya ko cikin biyu ko cikin uku ya ce sannan kuma sun tabbatar da annasikh wal mansukh akwai abin da ake kira annasikh abin ayar da ta goge ko kuma wacce aka goge ko hadisin da ya goge ko kuma wanda ya goge wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa ashe dole a koma zuwa ga abin da yake rajahashe ne daga cikin maganganu don haka ko da an samu saɓani tsakanin malamai to abin da ake cewa shine ka sani cewa akwai abin da shine asalin gaskiya akwai kuma abin da ba shine gaskiya ba ina fata an fahimta akwai abin da shine daidai akwai abin da ba shine daidai ba to shine malam ya tattake mana waɗannan maganganu a cikin waɗancan muqaddimomi nasa to yau mun ce dama za mu magana akan rumuz al-mustakhdama fi takhrij wato tsarin da malam yayi wajen takhrijin magana idan ya kawo magana yace bukhari ya rawaito ta to akwai wani harafi da yake amfani da shi ba sai ya ce maka bukhari ba domin in ya ce ma bukhari ya tsawaita magana ko da a ainihin wato abin da ya shafi darasi na wasu yaruka kamar misali hausa akwai ainihin wato takaita magana akwai kalmar da za ka yi amfani da ita sai ka takaita ba tare da ka tsawaita ba akwai kuma yadda za ka yi ka tsawaita in kana bukata haka idan ka zo a turanci akwai abbreviation ko yadda za a takaita magana ya zamanto ba an tsawaita ta ba ko kuma abin da abin nan masu aikin abin nan abin nan lauyoyi ko masu aikin jarida suke yi mai suna short hand ko short cut ko short hand ko ma'ana wasu kalma ne kuna magana da ɗan jarida kawai sai ga ya ɗanyi wani ɗigo ya yi haka kai ka ɗauka wani wasan ƙasa yake yi alhalin kuma wani darasi ne sai fitar ma da sentence kusan guda biyar a cikin wannan ɗan zanen da ya maka to kowane yare akwai wannan to a cikin malaman hadisi su ma suna da wasu yaruka wanda suke amfani da su wajen bayyana wa mutane menene suke nufi da maganganunsu to shine yace ar-rumuzul mustakhdama fi takhrij wato abin da aka yi amfani da shi wajen ainihin wato rumuz din da aka yi amfani da shi wajen ai takhrijin magana yace na farko in nace sahihul bukhari to ina nufin tare da fatihul bari ina fata an fahimta to abin da kawai za ka gani in na kawo hadisi sai na sauke namba sai na sa ha'un to ina nufin bukhari a cikin fatuhul bari an gane magana da kyau ko wannan haɗin tana ɗaukar bukhari tare kuma da sharhinsa fatuhul bari ya ce sannan idan na ce sahihu muslim ko sahihul imamu muslim shi kuma zan sa maka mimun ne kawai ma to in ka ga mim din nan ko ma din nan to ina nufin muslim sahihu muslim kenan ina fata an fahimta da haka duk hadisin da ya kawo da in ya sauke nan ba can kasa sai ka ga mimun to yana nufin muslim ne ya rawaito hadisin wato wannan abun fa sai ka rike shi da kyau domin idan muka zo idan muka sauka zan fara zan dinga ba da assignment ne ce mimun din nan me ake nufi da ita yawwa dan saboda gane ko kun gane an gane magana da kyau ko so saboda haka wannan mimun din tana daukar wannan sannan in ka ga sunan turmidi shi kuma yana amfani da ta ne dan haka daga kaga ta'un a karkashin kasa to ana nufin sunan turmidi ne ya rawaito wannan hadisi imam turmidi a cikin sunan nasa ina fata an fahimta sannan idan ka ga nunun to ita kuma ina nufin sunanin nasa'i annasa'i shine nun sai kaga nun ko na a gaba to shine ina nufin ainihin wato sunanin nasa'i haka in kaga sunan ibnu maja sai kaga jaha jaha ko jah na fata an fahimta jimun da ha'un to ina nufin sunan ibnu majaha dan ba ibnu majata bane kamar yadda wasu ke faɗa majaha ne ina fata an fahimta ibnu majah to wannan jimun da hawun din ina nufin sunan ibnu maja an gane magana da kyau ko sannan idan ka gana ce maka a na ka gana sa dalun na sauke nambar hadisi sai na sa dalun ko da to ina nufin sunan abi dawud sunan abi dawud amma tare da sharhin aunul ma'bud akwai sharhin sunan abi dawuda an gane magana da kyau ko akwai sharhin sa mai suna aunul ma'bud akwai kuma al'imamu abu Sulaiman al-khattabi ya yi sharhinsa shi ma an gane magana da kyau ko shi ma ya yi sharhin sunan da abi dawuda ina fata an fahimta to wannan na ainihin wato aurul ma'abun ne to za ka ga dalun na saka an gane magana da kyau ko to sannan sai ainihin wato ta in ka ga na sa ta a gaban hadisi to ina nufin ainihin wato muwadda il imami malik muwadda ta imamu malik ma'ana an rawaito hadisin a cikin muwadda to sai in sa ta'un kawai sai in wuce in ka ga ta to ina nufin muwadda ta imamu maliku imamu darul hijira Allah ya gafarta mishi sannan idan ka ga fa da fa'un da ainun to ina nufin ash-shafi'i fil um ash-shafi'i fil um wato imamu shafi'i ya rawaito hadisin a cikin al'ummu tasa imamu shafi'i yana da littafi mai suna al'ummu littafi ne na fiqihu wanda ya gina shi akan hadisai da maganganun malamai da kuma sauran fatawoyi na shafi'iyya da sauransu to za ka ga na sa ainihin wato fa to wannan ina nufin hadisin yana cikin al'ummu ta imamu shafi'i sannan idan ka ga na sa ham ko him ko ha'un mimun to ina nufin ahmad a cikin fatuhur rabbani an gane maganar da kyau ko imamu ahmad a cikin fatahur rabbani alfatahur rabbani to shine za ka ga ham da haka idan ka ga wannan ka san wannan nake nufi in ka ga na sa haq ko hiq ha'un da qafun an gane maganar da kyau ko shi kuma ina nufin albaihaqi sunanul baihaqi kenan an gane maganar da kyau ko to wannan shine abin da nake nufi in ka ga na sa qat ko qata ko kit an gane ko shi kuma ana nufin addara qutuni imamu dara qutuni sunanu dara qutuni ina fata an fahimta gidan auduga kenan an gane magana da kyau ko haka idan ka ga na sa hab ko hib ko haba an gane magana shi kuma sahihu ibn hibban sahihu ibn hibban ina fata an fahimta to wannan shine abin da nake nufi idan ka ga irin wannan to sannan idan ka ga na sa khaz ko khiz kha'un da zayun shi kuma ina nufin sahihu ibnu khuzaima sahihu ibnu khuzaima wato abu ne an yi da gaske fa za a rike yauwa dan za zo in ce to wannan hadisin khaz ne ya rawaito shi sai in ce ma waye khaz na fata an fahimta yauwa yare ne na malamai kuma zan fara nuna ku da yatsa yaura kuma mutum ya daina zuwa billahi lazi na ce khaz yin nuna ka in ce kai da ya mana meye ne khaz an gane magana da kyau ko to sahihu ibnu khuzaima shine khaz ko khiz an gane ko sannan akwai ka idan ka na sa kafin ina nufin mustadrakul hakim mustadrak alhakim a cikin almustadrak nasa almustadraku ala sahihaini kenan an gane ko idan ka na sa mi ma'ana mimun da ya'un to ina nufin sunanu dari mi sai aka ɗauki mi ɗin kawai na fata an fahimta da haka in aka rawaito hadisi ya maka ce wannan hadisin rawahu mi to sai ka ce me sunan dari mi eh shi ka wannan ma ai kusa a fili yake kawai eh kwarai da gaske to haka idan kaga na sa tab ko tib an gane to za ka ga abin abin da nake nufi a tabarani fil kabir imam tabarani a cikin mu'jamul kabir imam tabarani na littafai guda uku akwai mu'jamul kabir akwai mu'jamul sagir akwai mu'jamul awsat to kowanne akwai yaren da zai duk ya kawo su a ciki za mu gan su in an jima kaɗan to da haka in kaga tib ko tab ko tub to ana nufin ainihin wato at-tabarani a fil kabir imam tabarani a cikin mu'jamul kabir to sannan idan kaga shin shinun kawai aka kawo hadisi sai aka sauke namba ƙasa sai aka sa shinun to ana nufin musannaf na al-imam ibnu abi shayba al-musannaf na al-imam ibnu abi shayba dan haka sai ka rike wannan shin din sannan idan kaga na sa baz ko ko buz ko biz to ina nufin mustadrakul bazzar ko musnadul bazzar afwan musnadul bazzar al-imamul bazzar ne ya ainihin wato kawo wannan hadisi idan ka gana sa tas ko tis ko tus ko to ina nufin at-tabarani fil awsat dama mun ce yana da mu'jamul saghir da mu'jamul kabir da mu'jamul awsat to in kaga tas to ina nufin ainihin wato mu'jamul awsat na al-imamut tabarani an gane magana da kyau ko to in kaga kuma na sa tas kaga can tis ina fata an fahimta yawa nan kuma tas ko tis bisadi can bisin nan kuma bisad to shi kuma ina nufin ainihin wato at-tabarani fi saghir mu'jamu saghir kenan ya kaga ya kawo mana mu'jamul kabir kowa ya daga kansa sama me ne an sa a gane mu'jamul kabir ne kar kowa ya kalli ƙasa eh na yawwa waye ne ce tsaf din nan tsif masha Allahu ga wani ya faɗa da kyar Allah ya saka da alheri mu'jamul kabir na al-imam tabarani shine tsif an gane ko yawwa masha Allahu to mu je mu to sai idan kaga na sa a mukhtasar kha ko shine ko ina nufin muhtasaru sahihul bukhari akwai muhtasar na sahihul bukhari akwai kuma sahihul bukhari to wannan muhtasar nasa ne to shine idan kaga na sa muhtasar ha ina nufin muhtasar na sahihul bukhari in kuma kaga na sa muhtasar mim to ina nufin muhtasar na sahihu menene muslim an gane ko shi ma yana da muhtasar nashi idan kuma kaga na sa sadun sai na sa dugo sai na sa ta'un to me nake nufi shine sahihu sunan tirmidhi ɗazu mun ce idan an sa menene aka ce turmidi kawai ta masha Allahu to amma yanzu idan kaga an sa menene eh sadun da menene da ta'un me ake nufi sahihu sunan turmidi ku gane bambancin wannan sadun ne da ta'un shine sahihu sunan turmidi wancan kuma ta'un ne sunan turmidi kawai domin shi sunan turmidi shi kadai akwai wanda ba su inganta ba a cikinsa amma sahihu sunan tirmidhi shi an tace shi gaba ɗaya kowanne ingantacce ne muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta mishi shine yayi wannan ayyuka gaba ɗaya an gane magana da kyau ko to haka idan kaga na sa sadun na sa nunun na sa sa na sa digo sai na sa nun shi kuma ina nufin menene sahihu sunanin nasa'i ai da zaman ji cewa in an sa nunun ana nufin nasa'i kawai to in kaga sadun da nunun kuma ana nufin menene yawwa wannan shine to sannan sai ainihin wato sadun da ɗigo da kuma jimun da ha'un an gane ko shi kuma menene sahihu sunani ibnu maja sahihu sunanu ibnu maja ina fata an fahimta to in kaga wannan wannan nake nufi to sannan idan kaga na sa sadun na sa kuma menene dalun shi kuma me ake nufi sahihu sunani abi dawud sahihu sunani abi dawud duk waɗannan harufa na ƙarshe ƙarshen nan su aka sa musu akan sunan abi dawud sai a sa dal sunanin tirmidhi ta sunanin nasa'i nun to amma an kaga an sa sadun nun sahihu sunanin nasa'i sadun ta'un sahihu sunanin tirmidhi ina fata an fahimta sadun dalun sahihu sunanin abi dawud Allah ya shiryar da mu na'am sai kuma idan kaga na sa sadun na sa jim to shi kuma ina nufin sahihu sunanin ibnu maza sahihu jami'u sahihu jami'u saghir aljami'u saghir ba da mun ce akwai aljami'u saghir ba to sahihu jami'u as-saghir shine muka sa sadun da menene da jimun an gane maganar da kyau ko to sannan idan kaga an sa sabil sabil as-sabil to ina nufin al-irwa to anan ya dan gutsire sunan asali sunan littafin dama manarus sabil to muhammad nasiruddin albani littafi ne na fikihu sai ya ɗauke shi sai ya tace shi ya yi takhrijin hadisan sa ya ta'aliki ya maganganu ya fitar da ingantattun maganganu a ciki to sai ya saka wa littafin ainihin wato manarus sabil al-irwa'ul ghalil fi takhriji ahadith manaris sabil asalin cikakken sunan littafin kenan asalin sunan littafin manarus sabil da ya masa gyara ya masa aiki sai ya saka masa irwaul ghalil fi takhriji ahadith manaris sabil to anan yana nufin in kaga as-sabil din to ba manarus sabil din kawai yake nufi ba yana nufin al-irwaul ghalil fi takhriji ahadith manar sabil wanda malam albani ya masa gyara din an gane magana da kyau ko to wannan shine in kaga as-sabil to sannan idan kaga ahkamul janaiz to zan sa al-janaiz kawai wannan ka ai ya kamata dan masallacin nan kam bahi da bukatar sai an masa karin bayani ko dawwa to wannan sa al-janaiz ina nufin ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin Albani ahkamul janaiz wa bid'ah kenan in kuma kaga na sa az-zifaf az-zifaf na kawo hadisi sai na ce azzifaf to ina nufin adabu zifaf eh fi sunnatul mutahara ladubban angwanci a cikin sunna mai tsarki wani babban littafi ne malam angwaye za su ji daɗin littafin nan wallahi an gane magana da kyau ko ina baba maryam angon kwanan nan ko muka mun tsufa ina fata an fahimta to wannan akwai wannan azzifaf sannan akwai sifatu sala in kaga na sa sifatu sala to ina nufin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha bi aineka na Muhammad Nasiruddin Albani haka in kaga na kawo hadisi sai na sa tamamul minna tamamul minna to ina nufin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqhi sunnah littafin fiqhi sunna ne sai aka yi masa aiki sai mai da hi tamamul minna fi ta'liqi ala fiqihi sunna wani abun ban sha'awa daban kai ko kun san yawancin littattafan da malamin nan zai hujja da su gaba ɗayansu ko in baka ce dukansu ba malam muhammad nasiruddin albani ya aiki akan littattafan kaf su gaba ɗaya san da ya aiki akan su saboda alhamdulillah kowa ka bar shi da ainihin wato aikin shi malamai duk sun sallama sun yarda sun amince cewa in dai a fannin takhriji ne da tashihi ko tad'ifi to har yau dai ba a samu uwar da ta tsugunna ta haifi ɗan da ya kai Muhammad Nasiruddin Albani ba eh lalle ba a samu ba har yanzu amma muna jira eh li yaqdi Allahu amran kana maf'ula in Allah ya ga dama haka za ta faru amma zuwa yau dai ba a samu ba har yanzu tukunna dan haka kowa idan ya tashi zuwa gare shi yake komawa an gane magana da kyau ko Allah ya riga ya bashi zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u kai ma da Allah ya maka falala sai kake idan kai rufin kwano sai a ce wane mutum ko ita ma ba baiwa ba ce baiwa ce haka ne ko ba haka ba wani in ya zo ya manna filasta sai a ce kai ai in ba in ba in ba wani ba zai iya wannan ba wanda zai iya wannan filasta to shi ma kuma haka Allah ya masa baiwa Allah ya shirye da mu wani kuma a shari'a ya iya in ya zunduma ta a ce a he dai suwa ne Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana to madalla jama'a mun ji ainihin wato rumuz al-mustakdama fi takhrij wato yaren da malam yi amfani da shi wajen bayyana takhrijin hadisan da zai magana a kansu kitabu tahara littafin tsarki ya Allah za mu fara wannan karatu da sunanka Allah ka sa mu gama da sunanka ka sa albarka cikin abin da za mu karanta malam ya ce kitabu tahara littafi zai magana akan tsarki ya ce a taharatu lugatan abin da ake nufi da tsarki a tsantsar yaren larabci in an ce a tahara ya ce annazafatu wannazahatu min al'ahadafi shi ne tsabtatuwa da kuma wankuwa daga dukkanin ahadaf wato karrai shi ne fitsari janaba haila bayan gari da sauransu akwai al'ahadaf akwai al'asbab ko yawwa so in aka ce al'attahara da larabci ana nufin annazafatu wan nazahatu min al'ahadaf wato tsartatuwa da kuma tsarkakuwa daga dukkanin wani hadas wani abin da ka yi shi wanda ba zai yiwu ka shi tunkari ibada kamar sallah da wannan abun ba shine ka yi bayan gari ko ka yi fitsari ko kana da janaba ko kina da jinin al'ada ko wani a makamancin wannan ina fata an fahimta ko kuma ka yi alwala sai kai abin nan ainihin wato fitar da iska ko wani a makamancin haka wannan shine abin da ake nufi wastilahan in kuma an ce me ake nufi da tsarki a shari'ar musulunci shine raf'ul hadafi ɗauki kari ko hadafi au izalatun najas ko kuma gusar da najasa ina fata an fahimta gusar da najasa raf'ul hadath au izalatun najas to sai ce ka karanta al-majmu'u sharhul muhazzab to akwai abin da na manta ba muku bayani ba a abin da duk malam bai kawo shi a cikin rumus ɗin nan ba to in ya zo zai yi bayani a kansa kun gane me nake nufi yanzu ai a ciki bai kawo mana almajmu'u sharhul muhazzab ɗin nan ba bai kawo shi ba kwata-kwata don haka da ya zo da ya sauke nan ba sai ya faɗi sunan littafin gaba ɗaya kun gane mai nake nufi amma in bukhari ne tunda ya faɗi yaran da zai amfani da hito kha'un kawai zai sa mana amma duk abin da bai yi bayaninsa a tabbato in ya zo zai ba da hujja cewa a nan ya samu to zai faɗi asalin sunan gaba ɗaya jama'a kun fahimci maganar allah ya shiryar da mu na'am don haka wannan shine abin da ake nufi da abin nan ainihin wato a ɗahara a yare da kuma ainihin wato a shari'a to abin da zan yi ƙarin bayani a nan shine yanzu kaga kenan wanda ba musulmi ba ma ai yana gusar da wannan najasar haka ne ko ba haka ba to amma shi yana yin tsarki ne na ne na tsafta in ka ga dama kuma ka ce na luga ba na shari'a ba wato yana tsaftace jikinsa daga najasa amma a lugance dan a shari'a ba shi da lada kuma ba zai yi wata ibada da ita ba an gane maganar da kyau ko so wannan su a ɓangaren su kenan amma mu a ɓangaren mu na musulunci idan ka gusar da najasar to za ka samu lada kuma za ka iya yin ibada idan ka gusar da ita wannan abu na farko kenan abu na biyu su suna iya gusar da najasa ko da kwa da abin da yake najasa ne kun gane me nake nufi tunda su ba su da wata doka na cewa ba a gusar da najasa da najasa ina fata ana fahimta amma mu musulmi ba yadda za a yi mu gusar da najasa sai da abin da yake meme mai tsarki ma'ana su in sun ga dama ruwan da ba mai tsarki ba ma suna iya amfani da shi wajen gusar da najasa domin su gusar da najasar su na tsafta ne na kuma yare ne kawai ma'anarta ma'ana ce ta yare ma'anarta ma'ana ce ta tsafta kawai amma mu tunda ma'anar mu bayan ta yare da kuma ta tsafta yana ɗauke da ma'anar mai shari'a to dole ne sai ka yi amfani da menene da abu mai tsarki wajen gusar da najasa shine bambancin mu da su jama'a kun fahimci magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu babul miyahi to a cikin kitabut tahara dama kalmar kitab ana nufin matattara min kataba yaktubu kitabatan wa maktubatan ko maktuban wa takattaba wato ya tara yana tarawa tattarawa to a cikin matattarar tsarki to an buɗe ƙofar magana a kan ruwa na fata an fahimta a cikin matattara da mahaɗar tsarki an buɗe ƙofar bayani a kan ruwa da nau'ukansa da kuma yadda yake da yadda za a yi amfani da shi shine babul miyahi kaga kenan ruwa a larabci yana da jam'i yana da mufuradi kenan domin alma'u shine mufradinsa wato singula ɗinsa kenan ko almiyahu kuma shine jam'insa ruwaye kenan da hausa mu da hausa ba mu da jam'in ruwa ko akwai kawai ruwa sai dai ba ɗan nijar ce ɗebo min su eh ko ba haka ba ɗebo min su ma'ana su su ruwan kenan ina fata an fahimta yawa amma mu dai a nan hausa fulani yawanci ruwa kawai kawai ɗebo min shi kawo min ruwa shi kenan na'am malam yace kullu ma'in nazala minas sama' dukkanin ruwan da ya sauka daga sama au kharaja min al-ardi ko kuma ya fito daga cikin ƙasa fa huwa tahurun to wannan ruwan sunansa meme mai tsarki me dalili yace li qaulihi ta'ala saboda Allah ya ce wa anzalna minas sama'i lalle mun saukar daga sama ma'an ruwa tahuran wanda yake mai tsarki iluhiya bihi baldatan maitan ko don rayar da wasu gari masu yawa wanda suka rasu ko suka mutu ma'ana suka bushe sai mu raya garin da wannan ruwa din ina fata an fahimta to wannan aya ta zo a cikin suratul furqan aya ta 48 jama'a kuna fahimtar wannan dama na faɗa muku kuma mun ya faɗa a muƙaddima cewa duk maganar da ya zo shi ba zai tsaya dibi-dibi ba wane ya ce kaza wa zai tafi maka direct to the point ne kawai yanzu a ƙarƙashin wannan ayar yanzu ya nuna duk ruwan da ya sauko daga sama me menene wannan ruwan mai tsarki ne duk ruwan da ya ɓuɓɓugo daga ina daga ƙasa me menene mai tsarki ne wannan shine kawai abin da zaka fahimta to mu je mu ga inda asalin matsalar take sai ce wal qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma saboda fadin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya fada fil bahari dangane da ainihin wato kogi yace huwa tahuru ma'uhu ruwan kogi mai tsarki ne alhillu maitatuhu matattan cikin sa halal ne ina fata an fahimta هو الطهور ماؤه الحل maitatuhu ruwan cikin kogi mai tsarki ne abin da ya mutu kuma a cikinsa menene halal ne wannan hadisi ya sa namba biyu to mu sauka namba biyu namba biyu nan sai ya ce sinun sai ya sa jimun sai ya sa ha'un me yake nufi sahihu ibnu maja Allah ya muku albarka eh lalle karatu ya fara hawa insha Allahu ta'ala shine ma'anar sinun sadun dinnan da jimun da haun shine sahihu ibnu majah ya rawaito shi sai kuma ya sa ta'un me yake nufi da ta'un muwatta imamu maliku a cikin menene muwatta Allah ya muku albarka sannan can gaba sai sake sa ta'un okay dalun ne ko to me yake nufi da dalun eh a'a sunani abi dawud ba sahihu ba sai yawa sunani abi dawud na fata an fahimta sannan sai sake sa ta'un sunanu a turmidi imamu turmidi a cikin sunan nasa ko sannan sai sake sa jimun ya sa ha'un jaha sunani ibnu maja na ɗauka za ku ruɗe don sanya sa sadun jimun ha'un nan kuma ya sa jimun ha'un kawai majalla can sahihu sunani ibnu maja nan kuma ibnu maja kawai na fata an fahimta sahihu ibnu maja sunan ibnu maja to kaga kenan sai mu ce wannan hadisi na farko hadisi ne ingantacce domin ya fito a cikin sahihu ibnu maja na biyu imamu muwadda imamu mali ya kawo shi a cikin muwadda na uku al-imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan abi dawud na hudu imamu tirmidhi ya rawaito shi a cikin sunan tirmidhi na biyar imamu ibnu maja ya fitar da shi a cikin sunan ibnu maja na fata an fahimta to kaga sunan ibnu maja ba sahihu ba sunan ibnu maja akwai saura wanne ne muka tsallake na akwai nunu a gaba yauwa to nunun me yake nufi da nunu sunan nasa'i imamun nasa'i a cikin sunan nasa shi ma yayi ya fitar da wannan hadisi to wannan su ne yaren da yake amfani da su don haka sai kai kokari sai ka rike in dai ka rike wannan to shikenan ka rike logar karatu insha Allah to mu je gaba wali qaulihi sallallahu za mu dawo mu bayani fa akan waɗannan hadisan ina so in hada su ne gaba daya sannan sai mu dawo mu bayani akan su wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama fil bi'id kuma mun ce ruwa idan ya sauka daga sama mai tsarki ne haka in an tono shi daga ƙasa ma mai tsarki ne saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da rijiyar buba'a wata rijiya ce ana ce mata bi'ir buda'a na fata an fahimta yace innal ma'a tahurun annabi yace ruwa mai tsarki ne la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake najasar da ruwa ruwa in ka ganshi mai tsarki ne ba abin da yake najasar da shi wannan hadisi namba nawa yasa namba uku to mu je namba uku yace sahihun hadisi ne ingantacce sai yace al-irwa me yake nufi irwa'ul ghalil ko fi takhrij ahadithi manaris sabil ya kawo shi sannan sai sa dalun me yake nufi sunan abi dawud ko sannan sai sa ta'un me yake nufi sunan tirmidhi sannan sai sa nunun sunanin nasa'i imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi ina fata an fahimci magana to mu dakata ana waɗannan hadisai guda biyu wato malamai sun tattauna a kansu farko dai tattaunawa da suka fara yi dangane da wancan hadisi na farko da ya ce ainihin wato filbahar huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu ruwan cikin kogi mai tsarki ne matattan cikinsa halal ne to dangane da cewa ruwan cikin kogi mai tsarki ne wannan ba a samu ishkali sosai a gurin malamai ba kusan duka malamai sun tafi akan wannan magana ba tare da saɓani da yawa ba an samu ɗan saɓani amma ba mai yawa ba to amma gabarsa ta ƙarshe cewa alhillu mai ta tuhu to wannan gabar ita ne aka samu tattaunawar malamai a kanta a ƙarƙashin wannan wasu malamai he suka ce ana nufin duk abin da ya halatta a ci shi a cikin kogi sai ya mutu to ya zama halal koda ko ba bi ma'ana tun koda ya mutu mutuwarsa ba ta hanawa ya zama halal misali kifi halal ne a kogi ko ba halal ba ne halal ne to don haka koda kifi ya mutu a kogi a ci wannan kifin ina fata an fahimta sannan wasu malamai na biyu suka ce a'a ana nufin dukkanin dabbar da ta halatta a ci namanta sai ta shiga ruwa sai ta mutu to ya halatta a yi menene a ci namanta a ƙarƙashin wannan idan tinkiya ta fada kogi ta mutu to za a ci naman wannan tinkiya in akuya ta fada kogi ta mutu za a ci naman wannan menene akuyar na fata an fahimta malamai na uku suka ce a'a ba ma maganar abin da ya halatta ba har ma abin da bai halatta a ci namansa ba in har ya fada kogi ya mutu to za a ci naman shi a karkashin wannan magana tasu har kare idan ya fada ruwa ya mutu za a ci naman shi an gane magana da kyau ko me dalili suka ce ai annabi cewa ya alhillu mai tatuhu macaccen cikinsa halal ne na fata an fahimta wannan shine maganganu guda uku da malamai suka yi da ma wasu maganganu amma waɗannan su ne manya cikin maganganu to a ƙarƙashin wannan magana ta farko ta cewa dukkanin abin da yake cikin ruwa wanda ya halatta a ci shi sai ya mutu a cikin ruwan to za a ci nama wannan shine magana da ainihin wato ta farko aka yi magana ta biyu cewa a a da wani abu da ya shiga cikin ruwan ya halatta a ci namansa a waje in an yanka sai ya fada ruwa to za a ci namansa to wannan magana ita magana ta ƙarshen can gaskiyar magana malamai ba su goyi bayanta ba an gane magana da kyau ko na cewa ko da abin da bai halatta bai shiga jama'a kun fahimci magana amma waɗannan maganganun guda biyu a kansu ne aka dinga kai ruwa rana ana dawo da shi inuwa to a ƙarƙashin wannan tun da malam yana tafiya ne zuwa ga abin da yake rajihi za mu zo kan rajihin da malam ya tafi a kai amma kafin nan ina so mu wasa ƙwaƙwalwa ne ta ilimi ta karatu an gane magana da kyau ko mu ƙara fahimtar yadda malamai suke mu'amalantar ire-iren waɗannan hadisai da irin waɗannan maganganu sannan mu ma sai zamto aƙalla mun samu wani ɗan ɓangare na ilimi sannan mu tafi kuma zuwa ga abin da yake gaba a ƙarƙashin wannan magana mafi inganci daga cikin maganganun da malamai suka yi akan wannan matsala shine in har abu a cikin ruwa yake rayuwa bai yiwuwa ya rayuwa a waje to in ya mutu a cikin ruwa ya halatta a ci shi an gane magana da kyau ko kaga kenan irin nau'ukan kifayen nan wani za ka gan shi ba abin wani yauki wuki hakan nan ko da irin nau'in kamar a ce dorinan ruwa da irin kamar a ce kada da irin kamar a ce kifin kansa da kuma menene kaguwa da menene yauwa eh da kwado yauwa da kuma menene da kada mun faɗi kada ina fata an fahimta kunkuru masha Allahu yawwa kurun kudi me kuma kurun kudi a dodon ko da ruwa yake rayuwa a ba a rayuwa yake rayuwa yawwa abin da yake rayuwa a kogi yake kaiwa da komowa a kogi dodon kwanan akwai na ruwa to inda akwai na ruwa ya shiga ciki eh in dai akwai na ruwa ya shiga ciki to shikenan in dai akwai na ruwa to shi ma ya shiga ciki yawwa kuma dama dodon kodu kama ana ce ai in ka je kudu kudun nan ko na kan tudun idan aka gyara ma shi zaka dauka wasu labiyayyar hanta ne Allah ina fata an fahimta so suka ce wannan su ne abin da ake magana a kayi an gane magana da kyau ko suka ce dalilin da ya sa su basu bada fatawa akan a ci abin da ko da ya halatta a yanka shi a waje ba akwai dabbobin da lalle ba za a ci su ba sai an yanka shi yasa Allah da kansa yake tambayar cewa me ya same ku ba za ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a kansa ba la ta'kulu min malam yuzkar smullahi alaihi na fata an fahimta to irin dabbobin da sai an yanka su ake ci to su idan sun shiga ruwa sun mutu ba za a ci su ba jama'a kun fahimci magana a karkashin wannan kaga tinkiya sai an yanka ake ci akuya sai an yanka raƙumi haka saniya haka da dai shauransu jama'a kuna fahimtar yadda malamai suke magana to wannan matsala ta farko kenan to sai mu dawo kan matsala ta biyu matsala ta biyu ita ce shin da annabi ya ce fil bahri huwa tahuru ma'uhu ruwan cikinsa mai tsarki ne da kuma wancan hadisin da yake cewa wato alma'u tahurun la yunajjisuhu shay'un ruwa mai tsarki ne babu abin da ke mai da shi najasa to mai wannan maganganun suke nufi to sai malamai suka ce dangane da mas'alar najastuwar ruwa akwai hadisai akalla kusan guda shida zuwa bakwai na farko dai wannan hadisi cewa idan ruwa na kogi ne mai tsarki ne ba shi da najasa na biyu shine wannan hadisi da yake cewa shi ruwa mai tsarki ne babu abin da yake najasar da shi na uku shine hadisin da yake cewa idza balagal ma'u qullataini lam yahmil al kabas idan ruwa ya kai yawan tulu biyu to baya daukar menene najasa na hudu shine hadisin nan da yazo dangane da mutumin da ya fitsari a cikin masallacin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ɗebo gugar ruwa aka kuza akan me akan fitsarin yanzu kun ga kuzar ruwan ya sa gurin ya koma maimaye mai tsarki kaga ruwan an zo an zuba shi akan fitsari don haka gurin ya zama mai tsarki an na fata kun fahimci magana tare da cewa fa akwai fitsarin a cikin ruwan ku lura akwai fitsarin a cikin menene ruwan amma gurin kuma ya zama mai mai tsarki sannan na biyar izas ta yi ahadukum min naumihi hadisin da annabi ke cewa idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa fala ya dukulu ya dahu fi ina'in kada ya sanya hannunsa a cikin menene a cikin ƙwarya hatta ya gafiluhu salatan har sai ya wanke shi sau nawa sau uku yanzu kaga wannan ya nuna idan ka sa hannunka a cikin ƙwarya ta alwala bayan ka kwanta bacci don annabi sanda ya faɗa ma a ƙarshe ya ce fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayanku bai san ina hannunsa ta kwana ba domin in kana kwance kana kicir-kicir haka ko ka sosa can ka sosa can har ka kai hannunka cikin wandon ma baka sani ba to shi yasa aka ce in ka zo alwala sai ka karkata ka wanke sau nawa sau uku sannan sai ka menene sai ka tsoma hihi ka fara ɗiba kana alwala an gane magana da kyau ko hadisi na shida na shida ne ko la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi thumma yaghtasilu fihi kada ɗayan ku yayi wanka a cikin ruwa abin nan yayi ainihin wato menene fitsari a cikin ruwan da yake kwanta guri ɗaya sannan yayi menene ya kuma yi wanka a cikin sa an gane magana waɗannan hadisai su ne wato dunkulallun hadisai da suka zo suka yi magana akan ainihin wato najastuwar ruwa ko kuma tsarkakuwarsa to a ƙarƙashin wannan sai malamai suka kasu kusan kashe hudu dangane da al'amarin da ya shafi ruwa na farko a sannan ga akwai hadisi na bakwai idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bitturab idan kare lallaga a cikin me kofin ɗayan ku ya wanke shi sau nawa sau bakwai na farko ya fara da menene da ƙasa to sai malamai suka kasu kashi uku akwai wata mazhaba da ake kiranta mazhabar hadawiyya da kuma mazhabar hanafiya da mazhabar shafi'iyya sun tafi akan cewa idan ruwa kaɗan ne to najasa tana cutar da shi ina fata kun fahimta domin in ka ɗauki wancan hadisin ruwa mai tsarki ne babu abin da ke mai da shi najasa to za ka shiga cikin wani yanayi sai suka ce to in ruwan ya zama menene kaɗan ne to nan ne najasar take menene take cutar da shi amma idan najasar mai abin nan wato ruwan da yawa ne to najasa ba ta cutar da menene cutar da wannan ruwan wannan shine maganar waɗannan malamai su imamu shafi'i da kuma ainihin wato hanafiya da kuma hadawiya to amma a ɓangaren abu hanifa shi da kansa ya tafi akan cewa ruwa baya zama najasa sai idan idan ka zo ruwan yana tare da yawa haka sai ka sa hannunka a nan ka kaɗa shi to in kaɗawar ta tafi har dungunsa na can ina fata an fahimta to lalle idan aka yi fitsari a cikinsa ruwan ya zama najasa ko idan najasa ta higa cikinsa ya zama najasa aka ce me dalili ya ce e yadda idan ka taba nan can zai ji to haka in ka ɗiga najasa a nan za ta isa can haka ne ko ba haka ba ya ce sai fa idan ruwan yawansa ya kai yawan da idan ka girgiza nan can ƙarshensa ta can ba zai san ka girgiza ba ina fata an fahimci magana misali irin kogi kogi idan ka je ka girgiza gefe a inda kake ma za ka hango iyakacin inda girgizawar ta tsaya ba ta yi can gaba ba to a ƙarƙashin wannan fatawar ta shi abu hanifa kenan ya nuna ruwa idan ba ya kai yawan kogi ko rafi ko tafki ba to in dai najasa ta shiga cikinsa ya ɓaci kaga shi kenan bai ɗauki cewa ruwa idan kaɗan ne najasa ba ta ɓata shi ko mai yawa ne najasa abin tana ɓata shi in ko mai yawa ne najasa ba ta ɓata shi ba an gane maganar da kyau ko domin cewarsa in ba mai yawa ba kaga ai bai haddade yanayin yawan nashi ba to amma shi anan kaga yayi kokarin hadidin wannan ruwa ina fata an fahimta to wannan shine magana ta ainihin wato a a biyu sai magana ta uku wanda aka samo ta ita ma daga ainihin wato imamu abin nan shafi'iyya kan cewa sai idan ruwa ya kai matakin ƙullataini wato tulu guda biyu domin ita kanta kalmar ƙullataini tulu guda biyu ɗin an samu saɓanin malamai a kanta wasu suka ce ana nufin tulu biyu wasu suka ce drum biyu wasu suka ce dam biyu haka aka dinga maganganu saboda ita kalmar ƙullataini ɗin tana da fassarori da ma'anoni a larabci da yawa na fata an fahimta to shi kuma yace in har ruwa ya kai wannan matakin ne to in najasa ta shiga cikinsa ba za ta ainihin wato bata shi ba amma in ya gaza haka to in najasa ta shiga cikinsa za ta bata shi sai malamai na ƙarshe malamai na ƙarshe shine al-imamul qasim ibnu ibrahim da yahaya ibnu hamza da maliku abin imamu malik da kuma al'imamu ali ibn hazm az-zahiri da kuma imamu ahmad fi ahadi kaulaihi a cikin ɗaya daga cikin maganganunsa don yana da maganganu guda biyu akan wannan sun tafi akan cewa ko da ruwa kaɗan ne ko da ruwa mai yawa ne idan najasa ta higa cikinsa ba ta ɓata shi sai idan ɗayan biyu ta faru ko dai ruwan nan ya fita daga siffofinsa guda uku da aka san shi da su ko kuma a bisa al'adar mutane ya zama ba sa kiransa ruwa suna kiransa da wani abu daban to ko da ku abin nan da aka saka a cikinsa mai tsarki ne to ruwan nan ya zama najasa ma'ana ba zai yi amfani wajen ibada ba misali duk ruwa yana da siffofi guda uku yana da ɗanɗano yana da launi yana da ƙamshi haka ne to sai wata najasa ta higa cikin ruwan da ta shiga sai ta canza ɗaya daga cikin wannan siffofin nasa guda uku ko dai ta canja masa ɗanɗano ko kuma ta canja masa launi ko kuma ta canja masa menene ƙamshi to matukar abin da ya shiga ya canza wa wannan ruwan najasa ce to wannan ruwan ya zama najasa ba za a yi amfani da shi ba a ƙarƙashin wannan kenan yanzu idan da za a samu cokali ɗaya na fitsari ko sai ya shiga cikin drum na ruwa da Allah za a ga wannan cokali ɗaya na fitsarin zai canja ruwan daga ƙamshinsa ko ya canja shi daga launinsa ko ya canja shi daga ɗanɗanonsa to a ƙarƙashin wannan wannan ruwan zai yi alwala shi yasa fatawar ba da ka ake ba da ita bawan Allah maganganu ne na malamai malam masu sarƙaƙiya sai ka bi a hankali sai ka fahimce su an gane maganar da kyau ko so don haka a ƙarƙashin wannan kenan sai magana ta biyu suka ce in har ruwan kuma ko da abin da ya higa cikinsa ba na dasa ba ne in har ya canja masa wannan launi kuma ya fita daga hayyacinsa na ruwa balma ya zama ba a kiransa ruwa to ba za a yi ibada da hiba ba zai yi tsarki ba ba zai yi alwala ba ba zai yi wanka ba misali ruwa ne sai aka dafa zoƙo sai aka zuba a ciki me ake kiransa zoƙo amma zoƙo najasa ne ba najasa bane sha ma ake karewa kuma a ka'ida ba a cin najasa ko ba haka bane amma yanzu ya fita daga sunansa na al'ada na me na ruwa ya koma me zoƙo to a karkashin wannan ba za ka yi alwala da zoƙo ba ruwa ne sai aka sa masa chemicals sai koma coca cola ko ba haka bane ko ya koma wani five a raye ko plebo ko wani a makamancin ko jinja kaga duk ya fita daga ne sunansa na mai na asali na ruwa haka ne ko ba haka ba to in ya shiga cikinsa ya zamanto ya mai da shi haka a al'adar gari ya zama ba a kiransa ruwa sai dai a kirasa zoɓo ko kunun zaki ko coca cola to ba zai yi alwala ba ko da ku abin da ya shiga cikin sannan tsarkakakken abu ne ba wani abu ne mai ba mai najasa ba ina fata kun fahimci magana to a ƙarƙashin wannan kenan komai yawan ruwa in dai ya fita daga sunansa na ruwa ya koma sunan wani abu a wannan gari saboda an saka wani abu ya mai da shi wannan kwata-kwata ba za a yi alwala da shi ba amma dan ka ɗiga masa tokalin zoɓo ɗaya durom guda sai aka ji bai ɗanɗanon zoɓo ba aka ji bai yi ƙanshin zoɓo ba aka ga bai canza launi ya koma zoɓo ba ana kiransa ruwa a drum za ka yi alwala da abinka ba abin da ya hana ka yin alwala da shi shi yasa malamai suka ce idan mutum ya zo islamiyya sai zo ya samu ruwa a drum yara sun yi wasa sun yi wane ne da ya leƙa ruwan nan sai ga ba wani abu da ruwan nan ya canja shi dai bai je yana wani wari ba shi ko bai je yana wani mai ba kamshi ba shi ko bai je yana wani ɗanɗano na daban ba shi ko bai ga ya canza masa wani kala ba ya zundumi ruwansu a buta ya je ya alwala ko da da maiko maiko ba na dasa bane ai kuma maiko baya canza kalar ruwa sai dai a ga maikon yana yawo ina fata an fahimta so wannan maikon baya mai da ruwan najasa shi yasa a cikin ka'idar usulul fiqh suka ce wal aslu fi miyahina tahara ko والأرض والثياب والحجارة والأصل في مياهنا الطهارة أصلي قروا يم شيني سركي duk ruwan da ka gani in dai ba wannan abin da yanzu muka yi bayani ya canja shi ba daga najasa to sunansa mai tsarki kawai ka je kai alwalarka da shi wal ardu haka duk ƙasa yanzu in ka zo zaka yi taimama yanzu kan layin nan zai yiwu a ce ba a taba zubar da kashi a kan layin nan ba ba zai yiwu ba zai yiwu a ce ba a taba zubar da wani abu na kwatami ko najasa ko fitsari a nan ba zai yiwu to amma yanzu idan ka ji za ka ga najasar za ka ga fitsarin ko za ka ga abin nan to asalin ƙasa in ka ganta sunanta mai menene mai tsarki kawai ka buge ta kai taimama domin in ka tsaya bin wannan kokofin cewa sai ka nemo inda ba a taba zubar da kwatami ko yara suka taba yin fitsari ba ina fata kuna fahimtar magana to za ka sa kanka cikin wata fitina ne da wani rikici kuma ƙarshenta ba za ka fita ba ƙarshenta ka dinga bin lunguna kenan shi yasa aka ce ko a katanga ne kana iya yin menene taimama katangan nan talaka ai babu zai yi wahala ka samu katanga lakar da ba a kwaba ta da kwata ba musamman ka je ƙauye garin sukari yace ni ma tuwon gidansu ne yasa na zauna ma'ana shi ma ba wai zaman ƙauye ne ya dame shi ba kawai ya san ana samun tuwo ne a can ma'ana idan ka je zaka ga babu wata katanga da ba da kwata aka kwaba ta ba amma a yanzu zaka ji kanshin kwatar ko warin kwatar ko zaka ji ɗanɗanon ta kowa babu da haka sai ka bigi katangar laka kawai kai bismillah sai ka shafa hannunka shafa fuskar ka sai kai gaba domin in ka ce zaka bi wannan kokofin sai ka gano katangar da babu wannan to ba za ka yi taimamar ba jama'a kuna fahimtar magana wannan kenan a ƙarƙashin waɗannan maganganu kaf jama'a wannan ya nuna mana cewa ruwa gaba ɗayansa sunansa mai tsarki sai idan ɗayan biyu ta faru shine idan abin da ya shiga cikinsa na najasa ya canja masa launi ko ya canja masa ƙanshi ko ya canja masa ɗanɗano to a nan ba za ka yi alwala da shi ba amma ma damar bai canja masa waɗannan ba to kana nan a matsayin ruwa mai tsarki za ka yi menene alwala da abinka za ka yi wankan janaba za ka yi tsarki za ka yi wane ne da shi haka kuma idan ya zamto ya fita daga sunansa na ruwa saboda an saka wani abu a ciki ya koma zoɓo ko kunun zaƙi ko kaza to nan ba za a yi alwala da shi ba domin yanzu ba sunansa mai ba ruwa sunansa kunun zaƙi don haka ba kuma a alwala ko tsarki da kunun zaƙi ko zoɓo ko kaza ko kaza jama'a kun fahimci magana waɗannan su ne rairayayyun maganganu da malamai suka tattauna na ɗarero kaɗan ne daga cikin maganganun malamai amma wanda yake so ya samu ƙarin bayani filla-filla ya nemi littafin subulus salam sharhin bulugul maram na al'imamu al'amiru san'ani allah maɗaukakin sarki ya masa rahama zai samu ƙarin bayani dalla-dalla akan wannan matsaloli allah ya shirya da mu to mu je mu zuwa ga maganganun malam sai malam ya ce tare da haka domin wannan ita bi'ir din da aka ce fil bi'ir rijiya ruwanta mai tsarki ne babu abu na asali sunanta bi'ir buda'a rijiya ce sai zama ana jefa kayayyakin najasa a ciki ina fata an fahimta ana jefa kaza ana jefa kaza sai aka tambayi manzan Allah shin za mu iya yin alwala da wannan ruwan sai annabi ya ce ai ruwa mai tsarki ne babu abin da yake najasar da shi me yake nuna mana shine lalle ana jefa abubuwa a cikinta wanda suke na kazanta amma ruwan bai canja daga mai ba launinsa ko wani a makamancin haka ba kuma ka gaya min wace rijiya ne ba a taɓa jefa irin waɗannan abubuwan a cikinta ba babu wata rijiya da babu irin waɗannan abubuwan a ciki amma tun da ruwan yana nan a kan hayyacinsa bai canja wani abu ba za a yi alwala da shi domin in ka ce dole sai ka zaƙulo ruwan da ba irin wannan ai aiki ma ya same ka Allah ya shiryar da mu sannan shi dangane da wancan kogi asali wani sahabi ne yayi wa manzon Allah tambaya yace inna narkabul bahara mukan hau kan ainihin wato kogi wa nahmilu ma'ana alqalila min alma sai mu riki ruwa dan kadan daga cikin ruwan da muke bukata idza tawadda'na bihi atishna in muka yi alwala da hi ruwa ta kashe mu idan kuma muka bar shi ba mai alwala ba muka ce bari mu ainihin wato sha to da wanne za mu alwala sai annabi ya ce fil bahari huwa tahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu kogi ai ruwansa mai tsarki ne menene kuma matattan cikinsa kuma halal ne annabi sai ba su fatawa gamammiya wanda za ta gamsar da su ta haka ruwan kogi kaga dai kogi ana shiga ciki ai wanka wallahi akwai wanda ma sai ya shiga ruwan ma zai yi bayan gari a ciki jama'a yana faruwa ko ba faruwa akwai wanda sai ya shiga sannan ya yi menene a ciki ya yi fitsari a ciki to ya za ka yi da shi ko kuma a yi waje ruwan sama ya koro shi ya zo ya shigar da shi cikin me cikin ruwan kogin to in ka ce dole he ka tace kogin da ba irin wannan to da wanne za ka yi alwala saboda haka jama'a fannin abin da ya shafi ɗaharatul ma'i tsarkin ruwa abin da malamai suka tafi a kai shine rajahashen magana shine in ka ga ruwa babu wani abu da kai ka gani ko ka ji ɗanɗano ko ka ji wari a cikin hancinka ruwa ne mai tsarki kai alwalarka da kayanka kada wani ya zai ce ma'amalan ka san akwai masu kirinki haka kawai ka ga ruwa a drum ka zo da buta zaka ɗauka zaka ɗiba kai fa a zahiri abin da ka gani baka ga wata matsala ba kawai sai wani ya ce akar makalla akar makalla ruwan nan baya da tsarki jama'a yana faruwa ko ba faruwa yana faruwa wa ya saka ka shi ya zo ya ga ruwa ne al'asulu fi miyahi na tahara haka malaman usul fiqh suka ce asali ga duk wani ruwa da ka gani shine tsarki wal ardu haka duk kasa da ka gani kar wani zai ka zuwa kai alwala ya ce ai ma an taba yin kwata a nan gurin ina ruwanka abin da zaka yi taimama sorry ko kuma ka za ka yi taimama wani ya ce ai kwana uku da suka wuce yaro ya tsugunna a gurin nan yayi fitsari yanzu ni ai ban ga fitsarin ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku sai ka zauna kawai ka bugi taimama ka kai gaba da haka in ba ka ga ainun najasa ba haƙiƙanin najasa ga ta ƙarara ta bayar da ruwa wani kala ko ta abin nan ba malamai suka ce babu wani dalilin da zai sa a ce ba za a yi alwala da wannan ruwan ko ba za a yi abin nan ba haka dutse za ka yi da kasa akwai al-istijmar wanda babin sahima yana nan zamu zo mu magana a kansa shine tsarki da dutse tsarki da dutsen nan duwatsun nan da kake gani wani zai iya yiwuwa ya ɗauka ya alwala ya taɓa yin tsarki da shi amma yau da gobe ta sa ba a ganin me najasar a jikin dutsen sai ka zo ka ɗauka ka je ka yi tsarki da shi tsarkin ka yayi ko bai yi ba yayi domin al'asul fi hijari na tahara asali dangane da duwatsun mu shine tsarki wal ardu was thiyabu haka tufafi yau da zaka je ɗakin abokinka kwana misali tunda kai gwauro ne sai rikici yasa dole zaka je ka kwana a ɗakin shi da asuba sai ka tashi sai ka ganka jagab a jike ko yawwa kai wanka he ka tashi he ka jawo rigar shi sai ka saka da nufin za ka yi sallah shi ya san rigar ba ta da me kai kuma kana da yaƙinin ka jawo kaya me to a ƙa'ida shi ne kar ya faɗa ma ba ruwansa ina fata an fahimci magana domin kai bisa ga al'asulu shi ne duk tufafi mai menene mai tsarki ne kawai ka sa za ka yi sallah ya barka kai sallar ka jama kun fahimci maganar da ke ku kirinki ne ta ya bera bari ne kamar yadda ɗazu muka ce wanda ya zo zai gaya maka ƙasan nan ba ta da tsarki ya yi kirinki muka ce ko wanda ya ce maka ruwan nan ai malam kar ka taɓa ruwan nan ka ba to haka wannan ma ya yi kirinki ba wanda ya saka shi ka saka rigar ka kai sallah ka kama hanya ka tafi abinka kai ka bi ka'ida ne ta al-aslu fi miyahi na tahara wal ardu was thiyabu wal hijara ina fata an fahimci magana Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yace huwa baqin ala tuhuriyatihi wannan ruwa yana nan akan tsarkin sa wa in khalatahu shay'un tahirun koda wani abu mai tsarki ya shiga cikin sa ma malam yakhruj an an itlaqihi matukar bai fita daga ainihin wato faɗin ma'anarsa ta ruwa ba li qawlihi lil niswati allati qumna bi tadhihizi ibnatihi saboda annabi ya faɗa wanda suka yi wa yarsa Zainab wanka ita ce ummu atiya yace igfilna ha thalatha ku wanke Zainab sau uku lokacin da ta rasu yarsa Zainab yace ku wanke ta sau uku au khamsan ko kuma ku yi mata wanka biyar au akthara min zalika ko ma ku yi mata wanka sama da kwaya biyar in ra'aitun na zalika idan kun ga bukatar hakan ta kama annabi ya ce bima'in wa sidirin da ruwa da menene magariya sai ya ce waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'an min kafurin ku sanya a ruwan da za ku yi mata wanka na ƙarshe ku sanya menene kafur aw shay'an min kafur ko wani abu wanda ba kafur ba wanda zai sa ruwan ya kanshi to shikenan ga magana ta zo yanzu wannan abin da ya shiga ya sa ruwan ya canza ƙanshinsa ko bai sa ba to amma abin da ya sanya canza ƙanshin nan najasa ne ba najasa ba ne na fata kuna fahimtar magana shi ya sa muka ce ɗazu canza ƙanshin ma sai idan wannan abin da ya canza bar ƙanshin mai menene najasa ne ku dinga fahimtar abin da kyau yanzu wannan abin da ya canza masa ƙanshi ba menene ba ba najasa ba ne kuma annabi ne ma da kansa yace a saka a ciki kuma kun ga wankan gawa ake wanda wankan gawa da ruwa mai tsarki ake yin sa to sai aka ɗebo turare kwalba guda sai aka bulbule ko aka ɗauko ƙwallon kafur sai aka jefa a ciki ya narke a ciki ko aka kawo magariya aka dandaka aka zuba shikenan kawai sai a yi tsarki da shi yanzu ina mai tabbatar maka in wani ya ga ruwa a drum an dandaka ganyen magariya an zuba a ciki wallahi ba zai alwala da shi ba to shugaban mu annabi muhammadu hi cewa ya ma a zuba da hi sannan a yi wankan gawa da shi wani yana gani ko ka gaya masa ka ce ganye maka haba haba kai ka duba ka ganye ne fa a cikin fa ka ce ne a lura da shi ko an gaya masa wallahi ba zai yi ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to ga kuma annabi ya ce a sanya shi ma ai wa Zainab wanka da shi kuma wanda wankan gawa wanka ne na a tsarkake mutum a tsaftace shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu wannan hadisi da muka ainihin wato karanta na wankan Zainab muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim suka rawaito sai sa kha ma'ana Bukhari sai sa mim ma'ana Muslim kenan ko na'am sai ce wala yahkumu bi nijasatil ma'i ba a hukunta cewa ruwa ya zama najasa wa in waqa'at fihi najasatun ka gani ko da najasa ta shiga cikinsa shine ɗazu muka ce ruwa ne cikin drum sai aka kawo lude biyu na fitsari aka zuba wato ina so ku gane ba ina cewa ne a ɗebo lude biyu da gangan da ganganci ina fata kun fahimci maganar a zuba a cikin drum ba muna magana in har haka ta faru to wannan baya mai da ruwan menene ya ce ba zai tsarki ba shi ne maganar da muke kar wani ya je kawai ya ce wani e tsulo mana gwangwani biyu wala albani ya ce ko an zuba ba matsala to ba haka nace ba na na'am an gane maganar da kyau ko ba haka nace ba idan har haka ta faru to wannan baya mai da ruwan menene ya zama ba shi da tsarki shi ne malin ya ce ruwa najasa baya zama najasa wa in waqa'at fihi najasatun ko da najasa ta shiga cikin sa illa idza taghayyara biha sai idan najasa ta canja shi shine maganar da muka yi dazu ina fata an fahimta sai ce li hadisi abi sa'idin saboda hadisin abu sa'idin al-khudri qala abu sa'idin al-khudri yace qila ya rasulullahi aka ce ya manzan Allah ana tawadda'u min bi'ri buda'a ma ya alwala da ruwan rijiyar buba'a wa hiya bi'irun wata rijiya ce yulqa fi halhiyabu ana jefa kunzugun haila a ciki walhumul kilabi da naman karnuka wannatin da duk wata ƙazanta faƙala sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce alma'u tahurun ruwa mai tsarki ne la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake mai da shi najasa ya fita jama ina fata an fahimci magana to wannan ita ce magana tun ɗazu ana nuna min lokaci ya dama wannan hadisin nake so mu karaso sannan sai mu burki a nan insha Allah ta'ala biyo mu tare da mu in Allah da sati mai zuwa domin ci gaba da waɗannan maganganu abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana Allah ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi barakatu na'am na'am bismillah